عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم kafin mu fara kafin yan uwa kamar yadda aka sani maulon mushrik da sun mutu da Allah anhu to wannan karatu kuma yawancin to mu zo mu yi in Allah ya so yadda in ya dawo zai ci gaba kamar yadda aka saba sai a hakuri da abin da za a saurara saboda yadda aka saba jin karatu maulana ce ba haka za a ji wannan sai hakuri da abin da aka yi inna ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم a baya kafin wannan aya yayi maganan wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad tadaw wa in tawallaw fa inna ma alaykal balagh wallahu basirun bil ibad cewa ya rasulullahi ka gaya wannan dawa'if na mutane wanda ba musulmi ba alim kitabi wanda ya shigar da yahuda nasara ummiyina ya shigar da arna kenan wanda ba sa rubuta ba sa kanta tare da ahlul kitabi ma ku ummiyina wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa minhum illa zunnu ah wanda ba sa rubuta ba sa kanta yawanci mushrikan laraba sun fi shahara da wannan amma su ma ahlul kitabi akwai anan sai ware yahuda su kadai innal ladina yakfuruna bi ayati llahi ahlul kitabin waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah bani Isra'ila kenan wannan aya kamar da Imam Ahmad ya rawaito a Musnad cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wata rana bani Isra'ila a nan garin Qudus a wayayen gari safiya daya suka kama annabawansu guda arba'in da uku suka yanka aka samu malamansu ɗari da goma sha ɗaya suka tashi suna musu wa'azi suka ce ai wannan barna ne ko masu laifi kuka kashe guda arba'in guda ɗaya ma barazana goma arba'in har arba'in da uku ku yanka su wannan ba ku yi daidai ba rana ta ɗaga wato sun yanka su da safe kan rana ta ɗaga da wannan suka musu wazi suka kama su ma suka kashe suka yanka su suka haɗa da su waɗansu riwayoyi suna ce a masu musu wa'azin mutum ɗari da saba'in da uku ne amma a riwayar Ahmad ibn Hanbal mutum ɗari da goma sha ɗaya to a takaice suka yanka su to shine wannan ayar ta sauka take tunatawa su bani Isra'ila da ke raye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Madina cewa idan suka kafi ta sallallahu alaihi wasallam ba farau bane idan banu kainuka annabi ya ce musu sallallahu alaihi wasallam kawai da Maulana shekaran ta mana jiya cewa mun ya kun ga yadda muka yakin badar da kafiran Makka muka ci su da yaki Allah ya ce mu ci gaskiya ku zo ku musulmi suka ce aha dan ka yaki kauyawa ai don baka kara da mu bane in ka kara da mu zaka san ka kara da mazaje to idan suka ce za su yi annabi ta wurin kai za su yaƙe shi ba mamaki annabi nasu na jinin sun ma shi annabi suna mar kabilancin cewa ba bai hude bane nasu na yahudawan ma sun kama sun yanka arba'in a rana guda an musu wa'azi sun kashe malaman ɗari da saba'in har da uku to wannan ba mamaki in sun yi wannan halin shine wannan aya ta sauka take da tuna musu da laifin innal ladzina sani waɗannan yaktubuna bi ayatin lahi masu kafircewa ayoyin Allah alqur'ani masu kafircewa ayoyin attaura din ma tunda attauran ma cikin ten commandments wato alwasaya al'ashar waɗanda suka zo cikin attaura akwai cewa kada a yi kisan kai yadda ya zo cikin sutul an'ami ta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlak narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batara wa la taqtulu nafsan allati harrama Allah ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فاعلوا ولو كان ذا قربى وبعد الله أوفوا ذلك وصف به لعلكم تذكرون وأن هذا سالك مسكين ولا تسبقوا عن سبيل الله وسبيل لعلكم تتقون فوانا الوصايا العشر دين يدل كتب التوراة سوسة القرآن cewa banda kisan kai shi yasa da yake sun kashe annaba sai da ya dauko wala ta sunan sai tarbar la illa bil haqq sai yake wa yakununa nabina bin ghairi haqq ba ta kashe annabi ba sai da mun ba wani dalilin kashe shi na shi masumi ne ba zai abin kisa amma sai nanata musu dan ya nuna musu yakfuruna bi ayati llahi akwai wata aya muhimmiya a taura da suka kafirce wajen kashe annabawa wanda ta zo cikin ba ta zo dukkan cikin alkutubus samawiyya ba wani littafin da bai hana kisan kai ba babu shi ma kowa ma barantana annabi barantana har annaba guda arba'in a rana guda wa yaktuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nasi sannan waɗanda suka tashi suna musu umarni da adalci cewa ba kyau ku kashe mutane ko da ma ordinary mutane barantana mutanen kirki barantana bayin Allah barantana annabawa har guda arba'in da wani wani abu da kai ba kyau wa yaktuluna su ma allazina ya'muruna bil qisti su ma sai suka kashe su mutum 170 din kenan da uku To waɗanda suka haka Rasulullah fa bashirun bi azabi alim ka musu albishir da azaba mai radadi a gaskiya ma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karban wannan aya a Madina yake biya ta waɗanda suka yi kisan kai suna can cikin azaba a lokacin ba sai musu albishir ba sun ma isa wurin amma na daɗa nanata wani yanzu ne inda za su kofi kakanninsu to su ma suna kan hanya أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أتم باي مغانا هر يامرون بالكتب من الناس ومني دا أبو بيشو معلمي كما يدى الحافظ Abu Umar ibn Abdul Bar babban malamin nan na hadisi wanda ya rubuta at-Tamhid sharhin Muwatta Malik ya rubuta al-Istizkar ya ce malaman musulunci sun yi ijma'i wajen wajibcin umarni da mai kyau da hali da mummuna matukan ba kana tsoro za a kashe ka bane cewa baya cikin sharaɗin umarni da mai kyau sai ya zama kai ma mai umarni wai ka gama kyau tukunna ba ka laifi sannan ka yi ya zama ba ma mai iya umarni da mai kyau gaskiya ne a tamurun nasu bil birri watan sauna an fusaku fa an tazuna kitaba afala taqilun gaskiya ne lima taquluna ma la taf'aluna kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'aluna haka ne cewa in mutum zai gyara yake amma yadda Ibn Abdul Bar ke faɗi da sauran malamai cewa wayannan ayoyi ba suna hana mutum yayi umarni da mai kyau bane wai sai in shi din ma ya zama baya aikata mummuna ko hani da mai kyau hani da mai muni wato tagirul munkar canja abu mai muni in ana yi a daina ba yana nufin cewa wai sai in kai din ma ba ka aikata mummuna sannan kai yaka ba a'a yana nufin cewa ka daina mummunan da kake aikata kuma ka ci gaba da hanawa kai ma in ba ka ba kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu at-tanahi yana nufin ka hana ni na hana ka yana nufin at-tafa'ul ka Allah ya zargi bani Isra'ila ba sa hana junan su mugun aiki ma'ana yau in ka ga na mummuna aiki kai mun wasiya ka ce in daina ni ma gobe in ka ga na ni ma naga kai in ce kai ma ka daina kaga mu hana juna tare da dukkan bamu gyaru ba tunda har yanzu muna aikata to wannan tagirul munkar saboda hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika aqafu iman wanda duk yaga abu mai muni to ya hana da hannunsa kamar yadda kullum mu wannan mushrik da sun mutu radiyallahu anhu ke fassara mana hanawa da hannu gwamnati kenan da mutum a gidansa da iyalansa da mai iko a iya cikin da'irar ikonsa shine hanawa da hannu hanawa da hannu bai nufin ɗaukan doka a hannu a a fahimta hanawa da hannu bai nufin ɗaukan doka a hannu yana nufin a inda kake da iya dokar ka hana shugaba ne kai na kasa gwamna ne kai ciyaman na karamar hukuma ne basarake ne mai gida a cikin gidansa da iyalansa ya hana hanawa da hannu ke fa illa yastadi in bai kai wannan karfin hanawa da hannu ba karfin iko fa bilisani yayi wa'azi kamar yadda malamai suke mana wa'azi kullum fa illa yastadi in kuma wannan ma ya gagar in yana jin tsoro fa bi qalbihi ya kida zuciyarsa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa ya ishe ka Allah ya gani a zuciyarka ana mugu abu ka kasa hanawa da baka amma a zuciyar kaki Allah ya ishe ka a wurin Allah ya kwace ka to wannan kenan to da haka wannan ke ba da basis na ijma'in malamai wanda Ibn al ya faɗa cewa tagirul munkar wajibi ne kan al'umma kan dukkan musulmi iyaka suwar na tagir din ke canjawa dogaro da kai a wakaki hukuma ne kai to fabiyani malami mai wazi ne fabilisani an fi karfin ka baka zama kai faɗan ka hana ba fabikanni to kada ya gaza wannan ba zalika al'afu usman ulaika allazina habitat amalu fid dunya wal akhirah وما لهم من ناصرين waɗannan mutane hakika habitat a'maluhum ayyukan su gaba ɗaya sun rushe sun lalace kisan kai yana cikin manyan laifuka da ke ruguza aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce cikin hadisi ma zala ar-rajulu fi sa'atin min dinihi ma lam yusib daman haraman mutum ba zai gushe ba yana cikin yalwa a dinsa matukan dai bai taɓa kisan kai ba to duk laifukan da in Allah ya so akwai sare Allah zai yaje zai samu ceto za a tsira amma malam Yusuf daman harama matukan bai zubar da jini na haramu wannan hadisi kuma yana fassara aya cikin suratul nisa'i ne wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban azima duk wanda ya kashe mumini da gangan to ga wannan sakamako da ke jiransa fa jazaa'u jahannamu khalidan zai shiga jahannama zai kuma dawoma a ciki akan shiga a fita amma shi dawoma zai wa ghadiba Allahu alai ga fishin Allah wa la'anahu ga la'anarsa don bin la'anar Allah daban fishin Allah daban nan kar mu ce dauka akwai taraduf tsakanin la'ana da fishi babu ba synonymous bane ba to ba ba mutaradifa bane ba suna fassara juna bane ko kadan fishin Allah daban dan fishi akan huce la'ana kuma daban har yau da ya lanci Iblis ba mu ji an wuce an daga masa akwai bambanci in kana so ka gane bambancin karara ka tafi suratul nuri ayatul li'ani da ta zo faɗin hukuncin tsinuwa na la'ana tsakanin mutumin da ya tumi matarsa da zina ita tace ba ta yi zina ba su zo su yi li'ani da yake an san cewa ba zai yi ka auro matanka da kuɗinka kana son ta yadda ma kai ta kara ka bi zawo ka bi dare ka bi rana har aka ce an baka ka tura dattawa ka zo ka mai da ita uwar ƴaƴanka ko ɗan kawai ka je baka san ta sai ka mata kasashen zina zai yi ba zai yi ba wacce kake so ta haifa ma ƴaƴa da zaka alfahari su su dauki sunanka har an kiyama ta tsaya ce musu ƴaƴan uwa ne ka mata kasashen zina zai yi ba zai yi ba to amma ita kuma akwai yiwuwa abin da aka jefe ta daga gida yi ko haka ne tabbas akwai yiwuwa to da aka zo wajen ba da hukunci da ce wallazi ne yarmuna azwajan wallahi kullu shahada illa anfusum fa shahadatu ajin arba shahadatin billahi innahu la min as-sadiqin rantsuwa guda hudu wal khamisatu shi a namijin kenan in zai rantsuwa cewa wallahi matan nan da gaske zina ta yi ta ɗauko cikin nan ko ya ganta tana zina tunda bai da shi wala yakullu shahada illa anfusuh to annabi ya ce Allah anatullahi alai in kana min alkazibin la'anar Allah ta sauka kansa in har ƙarya ya mata kaga an fi gallazawa a nashi saboda an san da wuya ya mata ƙarya amma ita gwada ke an san da yiwon da yiwon ta yi zinan a nan da rasuwan sai aka ce wai ta annal azaba an ta shahada arba'a shahadatin billahi inna wala min alkazibin wal khamisatu bi mukaci Allah anatullahi alaiha sai aka ce a an gaji wallahu alaiha in kana min alkazibin a na biyar mai bukatar tsino Allah ita ma ya sauka kanta kamar yadda sauka kan shi in har gaskiya ya faɗa zaka ji a ita kan kana je ga tsino da akwai wanda gaskiya ta yi zina da kana je ga tsino a fishin Allah ne an gaji wallahi alai Allah zai da ya fishi da ita in kana min sarki na da gaske kaga ita an sassauta mata dan akwai yiwuwar tayi musamman cewa waɗanda ayoyin suka sauka a kansu da gaske matan ya tabbata wai mai al'ajalani yadda hadisi zucin Bukhari da matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama rantsan yace to ku duba in ta yi koda ne kama kaza ne kama kaza ne kama kaza dan kwarta ne wanda aka kawo dan an san mutum ya faɗi sunansa kowa san cikin yadda za a yi faɗa sai ta bai sak kamar wancan ya tofar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam la kitabu min Allah sabaka la kana baini wa baina sha'ani ba da alqur'ani da yake kai ba da hukunci da har yanzu shari'a ta bai kare ba wajena ma'ana wancan fassara la'ana da fishi ya kai mu wancan karatu to kisan kai yana da hadari wa gadi wallahi alaihi wa la'anahu da haka fishin Allah anan daban a ayar kisan kai da la'anarsa Allah zai fishi da shi sannan zai tsine mar wa gadi wallahi alaihi wa la'anahu wa ajjala hu zai tada azaban azima azaban da girma anan wurin Abdullahi dan Abbas yana cewa shi a wurin sa mutumin da ya kisan kai je lahira sai ya dawoma ko ko musulmi an tafi shi hafa Allah gafarta mana ya mutu da imani ce ga wannan ayar ita ce karshen hukuncin kisa da ya sauka kan annabin ɗaliban ilimi sun jefa tawa wurinsa har gida suka same shi ya tsufa lokacin yake ce musu wannan aya ba ta da nafiya mu kamace ba mata nusa ba to a takaice haɗarin kisan kai shi zake habidat a'malum aikin su ya rubuce fi dunya a duniya wal akhirah da lahira wa ma lahum min nasirin ba za su samu wani mai ce biki da zai taimaka musu ba ya kwace su daga azaban Allah
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ya kuma bayyana musun mai tawalle fariqun min wa muridun alam tara shi ya rasulullahi ba gani bane wannan aya malaman tafsiri malaman asbabun nuzul suna cewa dalilin saukanta sun faɗi dalilai ya fi da dama dalilai guda biyu su suka fi fice a ciki na farko akwai hadisin da imam muslim ya rawaito na abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda yana cewa muna gaba a sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yahudawa suka zo masa da waɗansu mutum biyu mutum namiji da mace sun yi zina suka ce menene hukuncin mazinacin da ya taɓa aure bazawari a shari'arka annabi sallallahu alaihi wasallam jebewa suka ce a'a ba su yarda ba yace to menene ana ku shari'a suka ce su ana su shari'a za a goga mar gawayi a fiska ita ma a goga mata gawayi a ɗaura su akan jakuna guda biyu a juyar da su su kalli bayan jakunan a kewaya gari da su an musu walakanci to wannan shi ne a daddake su shi kenan ta na sallah sai ce to fatu bi taura ji fatluha in kuntum sadiqin ku zo da tawar ku biya suka zo da ita saurayin da ke biyawa ya zo yana karanta abdullahi bin sallamin bai hude ne sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shi da saurayin ya zo biyawa sai ya danne ayatul rajmi din ta cikin at-taura da hannu da haka sai ya biya can farko ya tsallaka zai gaba sai Abdullahi dan Salami ya rasu ya daga hannunsa gari yake ya din ayar shi Abdullahi dan Salami ya haje ta tauran ya san yadda ya daga hannunsa ya daga sai ga ayatul rai da ya tabbata hakan ne annabi sallallahu alaihi sai ya daga ne ce Allahumma ni awwalu man ahaya amraka iz amatu Allah lokacin da suka kashe hukuncinka na shari'a ne farkon da zan raya da haka yace a kama su a ja musu hukunci Abdullahi dan Umar ya ja ina cikin wanda suka musu hukunci a lokacin da jerewa a takaice to da suka nuna cewa ba su yarda da wannan ba cewa wai ba annabi mu shari'a daidai ba sai wannan aya ta sauka ba ita kadai ba akwai ayoyin da suka yi magana hukuncin bani isra'ila a gabanin sallallahu da dama cikin suratul ma'ida suna cewa in jitum hadha fakuzuhu wa in lam tutuhu fazaru wai su je da annabi sallallahu alaihi in ya ba ku shari'a da kuke so ku karba in ya ba ku hukunci da baka so kar ku yarda ku karba wa mai illa fi nata Allah kita wa illa fi nata falan talika lahu min Allah shi'a shi'a ya rasulullahi din kan lajin zaka bi kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum والذين هاجوا سمعوا للكذب سمعوا قلنا كان الذي يعرف كلمة مواضيه يعرفون كلمة مواضيه shine da sauran ya sa hazo aya at-taura ya rufe yarifuna kalma amwadihi shine canja dokar at-taura su mai da ita goga gawayi ne makon jefewa annabi sallallahu alaihi kafin a je ga hukuncin jiba ya tambaye su saboda akwai kire zuki akwai son sanin me ya faru ya akai kuka canja dokar daga jiba zuwa goga gawayi suka ce wallahi abin da ya faru annabi ya bibi shugaban su yace na haɗa ka da wanda ya saukar Musa a taura take ta jikin zai kama kirkita yace wallahi ba dan ka haɗa ni da shi da wanda ya saukar Musa a taura ba zan ga ma gaskiya ba abin da ya faru ayatul najmi da ita ce gaskiya amma sai zinace zinace yawa cikin manyan mu shugabanni in mun kamo babba mu ji nauyin sa ba mu yanke masa hukunci mun kamo talaka mu jebe shi sai muka ce kai wannan bai ba mu kanmu sai zama akwai guilty conscience akwai wato jin laifi a jika a zuci cewa lallai wannan abu bai ba mu taru sai suka taru malaman su a habaru mu taru mu yi wani hukunci wanda zai zama karɓaɓɓe wanda kowa za a yi wa da mai kuɗi da talaka sai muka taru muka daidaita daga yau kawai wanda ya zinan nan a goga margawai a fiska a ɗaura shi kan jaki a kewa da shi gari ya kalli baya ma'ana ya ba kan jakin ƙeya bayan an bibbige shi a kewa da shi an masa wulaƙanci ya isa sai muka daidaita kan wannan to anan ne da ya gama karanta annabi wannan tarihi ta ce Allahumma inni awwalu man ahaya amraka iz amatu to shine sai aka yanke hukunci to wannan ayat dalilin saukan da ba ita kadai ba da wannan karanta suratul maida cewa yuharifuna al-kalima amma mawazihi yaquluna in tutu ma za fakuzu wa illam tutu fazaru to dama yadda malaman asbabun nuzul suke cewa akan samu sababi daya ayoyi da yawa su sauka a sababi ɗaya aka samu sabubba da yawa aya ɗaya ta sauka to wannan yana ciki a ce sababi ɗaya ne ka gaba aya ɗaya ba ga wannan ayar malaman tafsiri sun faɗe ta da na ma'idan sun faɗa da ire-irensu akwai kuma zaka samu sabubba da yawa su taru sai aya ɗaya ta sauka shi ma ana samu misali kamar ayatul hijabi Umar ibn Khattab zai ce lokacin da dalilin sabaatul hijabi Saudatu bintu Zam'a radiyallahu anha matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wato da farko tukuna kafin Sauda ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi idrib ala ahlika hijaba fa innahu yadkhulu alaihinna albarru wal fajir ya sallai ka sawa iyalanka hijabi yanzu mu magana da ake ciki da mutumin kiki da mutumin maza duk kwankwasa ke shiga gidanka abun bai yi ba to shi ba nan sallallahu alaihi wasallama dan ya gwada maka addinin da wahayi yake gina shi ba da shawarwari ba abu ko gashi karar bai yi ba aka bar aka bar shawara shi yake tace ai Allah ya a ransa lisanul halin saka wannan ta ai Allah ya ko sanin bai ba zan jira inji shi ko me zai ci subhanahu wataala ya ga ba zai ba zai sa hijabi ba sai yace Umar yace fa nazalat ayatul hijab an ji da sannan kuma akwai hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yana gaya mana cewa cikin hadisin sahih bukhari cewa babu ba auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi walima yayi yanke yanke kamar auren sayyida Zainabu bintu Jashi radiyallahu anha wato an yi abinci an kawo abinci masa da nama da yawa mutane biyu su shiga goma su shiga su ci abinci su tashi waɗansu ba su fita ba suka zauna suna hira sai yace Anas zai ka duba mu sun tafi ce ba su yi ba annabi ya shigo ya ga ba su bi je ya dawo yace ina bin su a baya da na je sai ya saki labuli sai na je na biya wannan ayya annabi ya ni zan lafi rubucin nabi illa idan lakum ila ba'amin ghayr nadirina inahu walakin za yitum farkulu wa za da yitum fantashiru wala mustanifina li hadithin inna zalikum kana yuzun nabiyya fa yasta'i minkum wala la yasta'i fa idza da'tumuna mata'an fas'aluna min wara'i hijab haji sababi na biyu to akwai kuma kai har yanzu akwai mutumin da ya zo yau annabi sallallahu alaihi wasallam kauyanci ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sai da Aisha ya ce wai wace ce wannan kyakkyawan mata ya ce iyali na ne ya ce me zai hana ka bar mun ita in baka wata kaga wannan ƙauyanci ne mai tsada Allah ba zai bar wannan ba kuma aka samu wani ya kulle a zuci shi ko bai gaya kowa ba kowa bai gaya ba ya ce in dai ran da mai gida ya riga su gidan gaskiya to shi dai wance ya kama ta wato ya kama wance a ran shi ita zai aura to nan ma sai kaga ayoyin suka sauko kuma ga ta aya daya zalikum aqalu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tuzu rasulullah inna zalikum kana yuzun nabiya wa ma kana lakum an tuzu rasulullah hakan na cutar manzo Allah Allah ba zai bari ku cutar ku cuci manzonsa ba kuma ba zai bari ku cuci manzonsa ba ƙari har yanzu ku ga matarsa fita wai a baku cuta ne wa ma gala ku anzu rasulullah ba zai bari ku cuci manzonsa ku kulle a zuci wala an tanki wa zaje min baji abadan cewa in ya riga ku gidan gaskiya bayan sa ba ku da iko ba wanda ita ya auri matarsa a wannan aya ta sauka a dalilai da muka faɗi a baya cewa na Yahuda wanda muka faɗi da aka jefe hadisin Muslim na Abdullahi dan Umar wanda ayatul rajmi suka canja ta annabi sallallahu alaihi tabbatar da hukuncin shine aka jefe su har yanzu akwai a hadisin Anas dan Malik cewa annabi sallallahu alaihi ya je makarantar Bani Isra'ila makarantar Yahudawa Midras ake ce mata a Madina makarantar take ya kira su zuwa ga Allah ya musu wa'azi suka yi musulunci suka ce ina ai mu addinin mu ya dade addinin mu ya wannan dan haka muna kan shari'an addinin wa kake kai ce annabi Ibrahim ce to ai mu ne muke kan ainihin annabi Ibrahim sai wannan hadisi wannan ayat ta sauka cewa malamin nasu halin da zuwa cikin wannan kitabi da auna ila kitabillahi ana kin su suka ji alqur'ani ya su yalla baka gani bane wanda aka wasu wani yanki na littafin Allah a taura kenan da auna ila kitabillahi kin su suka ji alqur'ani ya kuma bainan dun qur'ani musu shari'a kaga na wancan hadisi Abdullahi dan Umar kenan ko na Yahuda guda biyu ya kuma bainahu a zo a jefe musu a jefe mazinatan su mai tawalla fariqu suka ce a ai wannan hukuncin ba daidai bane sai annabi ce su kawo attaran su biya wa hum mulizuna suna wasu ba da baya ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات sai ce abin da yasa suke bada baya suke bijirewa hukuncin Allah haka saboda sun yaudari kansu ne suna cewa ai mu ba za mu taba shiga wuta ba in ma har mun shiga fa muna ƴaƴan badalin Allah annabi Ibrahim ya Allah zai kona mu muna ƴaƴan zababben Allah annabi Isa annabi Yaqubu ya Allah zai kona mu Allah ba zai kona ƴaƴan masoyansa ba ai tunda muna ƴaƴan badadin sa mu masoyansa ne ƴaƴan badadin sa ne tunda muna ƴaƴan jikokin su Uzairu ai nanu abnaullahi wa ibbahu da haka in ma har za a kona mu in ji su in ma za a kona mu to illa ayyamin ma'dudat sai daidai kwanakin da kakannin mu suka bauta dan maraki kwana 40 ai kaga jahannama yadda Maulana shi yake cewa ko sakan 40 aka samu ai an samu da yawa ban zana kwana 40 ana wutan kuna wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna garrahum fi dinihim karayaren da suke yankawa shi yau gare su addini suna gani cewa wai wannan karayaren zai ba su makariya ina wannan amani ne na ƙarya tilka amani yau kula tubura na kuma in kuntum sadiqin wannan ƙarya ne suka yanka suna yaudaran kansu da wannan akwai bambancin gurur daraja gurur mu din ma ba bani Isra'ila ba mu ma musulmi yana faruwa cikin mu mu ma mukan yaudari kanmu me bambancin gurur daraja bambancin su gurur baka yi aikin alheri ba baka kuma daina sabon ba ma'ana baka bi umarnin Allah ba baka daina saba abin da ya hana ba kuma wai kana nan kana tsammanin ba komai zaka sha to wannan shine gurur raja'i kuma kai aikin kana fargaban ya karba ku a'a wallazi da yutuna ma atawa qulubun wajilatun annam ila rabbihim raji'una suna fa aikin mai kyan suna makarkata kuma ko Allah ya karba ko bai karba ba wannan shine raja'i ne mai kaunar ramar Allah ya guje wa sabon sa ne sannan ko ya kyautata aiki sannan yake kauran barama amma inda ya fankama cikin sako yace ba komai ramar Allah tana nan to wannan gurur sunansa ba raja'i dan raja'i kauna kaunan me kaunan an karba kaunan an yadda kaunan an yafe kaunan amma wannan gurun ne kace ba komai akwai komai wannan lallai ya kamata ƴan uwa mu faɗaka mu tsorata musamman masu kiran kansu ‘yan hakikan nan su ce ba komai komi ɗaya suna sabon Allah suna kaba'irori to wallahi su sani akwai komai akwai hadisi da Imam Muslim ya rawaito Ibn Hajjaj cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yakin Khaibar da ya fito sai ya tsaya a Wadir Qura kafin Madina aka yada zango a nan inda aka yada zango shi sahabin da ke rawaito hadisi ce a Khaibar ba mu samu zinariya ba mu samu azurfa ba a da muka samu kayayyaki riguna tubabi, rauna, sulke, wuƙaƙe, takalma da sauran abubuwa, da rigunan abubuwa da makamai. Kayayyaki da na amfani na gida da mayafai duk su muka tattaro su ne ganimar Khaibar. Da haka da muka zo akwai hajimin manzon Allah. Sallallahu kai a sahabbai ma muna kiransa Abdu Rasulillah bawan manzon Allah haka muke kiransa. Shi aikinsa duk inda aka da zango zai karkaɗe shimfiɗin manzon Allah. ya karkaɗe raƙuman nan kasuwa ya gyara ya kitsa komai inda ruwa ya bata in wani abu a gyara ma annabi sallallahu alaihi wasallam tashi shikenan ya tafi haji duk kidiman kai annabi shi ke kula da su kyauta aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam banu muzayin suka ba shi kyauta ana nan ana zaune kawai to ka san larabawa mai kirai kuma ka san da wurin yake ba inda yake zama very strategic na yakin sunkuru yakin kasa dai ba yakin sama ba kamar saharar gabas ta tsakiya wurin Madina Makka duk dai wuraren saboda in Sahara ta tashi wani ba ganshi kibau din kawai za gani ba ganshi ba ana nan inda ake zaune kawai wani sai ya auno ga alama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hayi ya auno da baka kawai kibiya suka gani ba san wanda ya hauko ta ba bata zame ko ina ba sai cikin wannan bawa take ta hude cikin sa ya fadi ya shahada sahabbai suka daura hannu aka inna lillahi wa inna hani allaka shahada hani allaka shahada muna maka murna maka muna maka murna shahada ta yi daɗi gare ka ta tabbata gare ka muna maka murna shikenan jiyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ce komai ba ka san kuma nan shi ne kankar ko gara bari su su bala dan ya bade nasa hukunci sai ya ce wallazi ba'asa muhammadan bil haqq inna shamilata allati akaza yawm khaybara lan tutibal maqasin la tashailu alaihi nar yawm al-qiyamah yace na rantse da wanda ya aiko Muhammadu da addinin gaskiya mayafin da ya sulle ya koyi a cikin kayan haibar ya koyi ba wanda ya san ma dau mayafi sai yanzu da ya zama gawa ya sulle ta ya koyi sai ta kama da shi da wuta a lahira don Allah jama'an taba abin tsoro kamar wannan inda wanda ya sha dan Allah ba wannan hadisi bane inda wanda ba komai dan Allah ba wannan bane sunansa fa abdu rasulillah inda wanda za a ɗaga wa ƙafa ba komai ya ci ta sha ba wannan bane ke za annabi ma sai da ya rantse da ya san ta yi aisha ka ta ba wanda yake wa annabi hidima ke ni ma yafin nawa yace sai ta kama da shi da wuta annabi na faɗa haka sallallahu alaihi sai ga mutane kowa na zaro dan gundun mafi da dai koyi ya zalla ni ma ga wannan dana koyi wani siro takalma ina zalla ka ni ma ga takalma kawai sai annabi ya ce na alani min nar sai ke sawun min nar kowa ya je bona ba sai ce mayafin wuta takalmin wuta kazan wuta aka ta dawo da kayayyaki ka san kowa zai ta faɗo tunda ya yi ba shi ya mutu ba shikenan to yanwa inda sako da zamu koya a wannan hadisi shine mu cire gurur mu daina yaudaran kanmu mu daina igtira cewa mun sha inda wanda ya sha wannan mutum in an ce mu fanshe shi da mayafai ai yau sai mayafi ya rufe shi a matsayin sa na hadisi manzo Allah da Allah muna masa annabi aka ce mu fanshe shi ba sai riguna riguna sun kashe shi ba a yadda kiga ta kashe ina so in tabbatar maka wallahi sai riguna sun kashe shi to da mota sun fara masa jifa da riga kenan sai ya kasa numfashi haka ne amma ma ya fida annabi ce sai ya kama da shi da wuta haka hidimar nan bata kwace shi ba komai dai ga mukhalaqa da manzon Allah taba kayansa ma gashin sa duk wannan abubuwa suna ceto fa alahira kuma suna yi kwanan baya wani dan uwa da yayi maganan gururdin har yanzu ya turo mu wani audio clip na wani wanda yake cewa yana raba aljanna yake shi ya ma tabbatar aljanna rabawa yake yana da awon shi ahali ne dan tijjaniya amma ƙarya yake saboda sharadin dariƙan mu kafin zo sharadin dariƙan mu mu je maganar da ya faɗa ana ji na yana cewa wai aljanna ma ta ƙauyawa ce yana iya su bayar in sun ga dama su kyautar in sun ga dama su ba ta wannan suke yi ba su sun wuce wurin wallahi shi ya tabbatar shi dan aljanna ne kuma zai rabar yace da Allah ai magana akai saboda munkirai makiya dariƙa suna amfani da wannan suna tura suna bata dariƙan tijaniya suna sai na ce masa to ya yi turo sai na ce to da farko dai wannan magana ta ta saba alqur'ani ta saba hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam ta saba kuran shamu tijani ta saba kuran da Ibrahim Kaula da farko mu je qur'ani qur'ani dan ya razana mu annabi ya fi kowa ilimi ya fi kowa sanin komai amma dan ya koya mana maidawa Allah komai bayan Allah ya sanar da shi ya gaya mana cikin suratu a haƙafi qul ma kuntum bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum ka gaya musu ka gaya duk duniya ni ba ni ne farko annaba ba an yi annaba kafin ni ba ni ne ni ba bid'a ne annaba ma na kafin ni ma ko dan su Allah ya bar wa kansa sanin me zai yi da ni me zai yi da ku Musa Allah san da annabi amma saboda me a lokacin Allah annabi ya mero Allah sani yadda aka ce Musa akwai wanda ya fi ka sani yace a a duniyar nan kan babu sai yace fa ataballahu ala Musa ko saboda bai mero Allah sani ba yadda zo cikin hadisin Bukhari hadisin Khidr alaihi salam sai yace ka je zaka ga wani mutumi zai ya yi kwa maka abin da baka ya fi ka sani ilimi to a takaice wannan aya surori biyu da suka biyo ta suratul Muhammad ita take binta sai suratul Fatih sun ba da amsan ma yuf'alu bi da ma yuf'alu bikum annabi ya ce ni ban san me Allah zai da ni ba ban san me zai da ku ba amma zurori bin sai suka ba da amsan me za yi da annabi me za yi da arna kaga nan ma yuf'alu bi ne zo da farko ko sai ne sai ma yuf'alu bikum haka ne to amma da yake lafun ne wa nashrun mushawwash ba murattab ba wato nade karatu wajen warware shi sai aka jirkita ba a jeranta yadda yake a a nadewa ba da haka sai aka fara da mayif alu bikum din kafin mayif alu bi Allah ya ce wato ya sallaka ka gamsu ban san me Allah zai da ni ba ban san me zai da ku ku kafirai ba kuma mu'minan ban san me zai da ku ba da sura da tabi ba sai ta ce alladina kafaru kaga mayif alu bikum sai wa saddu an sabilillahi adalla amalan kaji abin da zai da a cikin mayif alu bikum akwai mu'mina ko babu ثم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربك كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم كان سوى في ذلك idan da gaurin da dawo shakku da bada da yin dulla shi wa sahibu amalahum kaji abin da za mu ya Allah ji Allah tin sa wala tu haka dai suratul fatih sai ta faɗi ma yafalu bi rasulillah ma yafalu bi zai masa shi ko inna fatana laka fatan ya gabira da kallahu ma ta kaddam min zambi ko ma ta akhara wai tun mun da riba da sadu musai kan sura kallahu nasa an da kaji abin da zamu hazwa wanda ya sura bin da yake zan da kullu ko ila shi da muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi da hazwa karshe to me za a yi da sauran mu'minai walladina amanu zamin magfiratan wa ajra da sura ta fara da yaghfira lakallahu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kaya da mu'mina ko magfiratan wa ajra da su ma za mu gafara a takaice ladabi ne qur'ani ke koya mana maidawa Allah da yace shi ya san shi da aljanna da annabi ya tarbiyantar da duk wanda ba ya tarbiyantar da al'umma kan wannan a hadisi kuma nace masa bukhari ya rawaito mana hadisin rasuwar sayyidina usman dan ba usman ibn affan ba wato usman farkon wanda ya rasu a madina shine farkon awwal muhajirin mautan to wannan usman din kafin ya rasu yana rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duba shi ita matar mace ce bukhari ya rawaita hadisi wanda sahabiya tace sai da muka yi ƙuri'a waye zai yi jinyan usmanu da bai da lafiya shikenan sai ƙuri'a ta faɗo gidanmu muka yi jinyan sa da ya zo rasuwa da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo yana shigowa aka ce ya rasu sai muka ji ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce shahadati laka ya abas sa'ib annaka qad akramaka Allah inji ta matar shaida da zama ka baban sa'ibu wallahi Allah ya girma maka jiya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce mata wa ma yudriki annahu qad akramahu Allah ya kai kika sa Allah ya girma shi ya rasulullahi na ga ya hijira ya zo wajenka ya samu kuma shahada ya rasu a hijira gidan hijira sai yake amma huwa faqad atahu al-yaqin fa wallahi la adri wa ana rasulullahi ma yaf'alu wannan duk tsoratarwa ne yace shi kan da alqur'ani ke cewa a mutuwa ita ce yaqin wa buran baka ta ce kan yaqin ya hatta atana yaqin yadda ya mutu suka fadi mutuwa ita ce yaqin to ta zo masa amma ni ma ina manzon Allah ba zan faɗi ga muku ce ga yadda Allah zai yi ba saboda ladabi wa Allah na ga mu to inda annabi zai faɗi haka kaga wani kaga wannan karatu mai cewa ya san shi dan aljanna ne ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tijjaniya ko maulan mu shi amma tijjani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya ce daga ran da ka ji ka amince ma ba za ka je wuta Allah ba zai kama ka ba ka tsira to tallin ka ya tsinke kai ba mujin ba bane dalilin kuma alqur'ani Alƙur'ani ya ce a fa'aminu maka Allah tambaya yake, kun amince wa kamun Allah, da aka adamul aminin maka Allah sharaɗi ne a ɗariƙa. Kun amince wa kamun Allah, to ku sani fala ya amanu maka Allah illar ƙaumur khasirun. Ba wanda ya amince wa kamun Allah sai wanda yake ya taɓe, da Allah a samu taɓe tsaya muridan shi, za a samu, da aka daga ya amince sunansa muridi, Ƙur'ani da ya kya taɓe, ya gaga dole ya yi wani. Da aka kaga canjin sa ya tsinke. to wannan kenan da haka ƴan uwa sai mu kiyaye dokokin shari'a a wangarar fi dinin ma kam yaftarun abinda suke aikatawa ya yaudare su a karerin su kinka ya yaudare su wa kafa idza jama'nahum fa kayfa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun fa kayfa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wafiyar kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun fa kaifa to ta yaya Allah ke tambaya ya za su yi ne wannan tambaya jalala ce da ita annabi kansa in ya ji ta har kwalla yake wata rana ya ce Abdullahi dan Mas'ud ya mun Qur'ani yace a aqrahu alayka wa alayka unzil ya rasulullahi na biya maka kai wanda akan ka Qur'ani ya sauka ce inni uridu an asma'ahu min gai ina so ne in ji daga wajen wani wanda ba ni ba ibnu mas'ud yace sai na bude suratul nisa'i na je wajen aya ta 41 inda Allah yake cewa fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida da na daga kai sai na gidan annabi sun cika da kwalla yana zuwa yana nuna mun da haru ya ishe ka hasbu ya ishe ka haka ya rasulullah ya za kai ran da muka zo da kai kai shaida mu al'umarka ko ta al'umma ita ma mun zo mata da nata annabi ya mata shaida to shine Allah ke tambayan mu yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi tambayan bani Isra'ila ko ki tambayan duk duniya fa kaifa idza jama'nahum yawmin la rayba fi ya za su yi ne idan mun tara su ranar alkiyama ranar da ba shakkar ran da rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi ya za su yi wufiyat sannan aka cika wa kowace rai ma kasabat wato sakamakon thawabu ma kasabar kenan a aka cika mata ladan duk abin da ta aikata in mai muni in ma mai muni in mai kyau in ma mai muni wa hum la yuzlamuna rannan kan ba za a tauye musu ba za a zalunce su ba la zulmal yawma rannan ba a zalunci ba za a tauye ba
Ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير wannan aya ta sauka ne hijira shekara biyar lokacin da aka yi yakin Khandak da aka yi yakin tonon ganuwa kafirai sun zo su wajen dubu goma suka kewaye Madina gaba ɗaya in ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa baratil qulubul hanajira wa tazunna billahi zuna hunalika ibtilu wa zulzilu zilzalan shadida da aka zo aka fito manzo sallallahu alaihi wasallam sojoji dubu hudu daga Madina saboda tsananin kewaye garin da suka yi sun nemi kawanya yaki ne na kawanya ga Zatul Ahzab wato allied forces wato sojoji aka gina da kawanya aka kira aka daura za zuwa yaki musulunci yaki annabi sallallahu har da Yahudawan Madina aka da bai da suka zo suka kewaye garin aka rasa me za a yi annabi sallallahu da aka fito ya sa har mata ba a bar su a gida ba saboda tunda ta kowane yanki na garin ta tudun garin ta gangare ta ko'ina, kar a bar gida ko su fada mata da yasa, annabi sosai za ka tsara duk matan musulmi da yara aka yi tanti aka ajiye su aka sa masu musu kula da su a wurin. Sahabbai ko suna na ana shawarar me za a yi. a nan sai salman al-farisi radiyallahu anhu ya ba da shawara idan sallah muna da wani dabarar yaƙi da larabawa ba su santa ba mun farisawa mu tona musu ganuwa akalla zurfinta ya kai zira'i goma faɗinta zira'i arba'in idan muka tona sai ya zama ba wanda ya isa ya zo ya faɗa duk wanda ya zo zai tsallako in ya faɗa ciki dai ya zama nama ba zai fitowa ba saboda zurfi faɗin ko ba zai tsallakewa ya ci mai tsallake dokin da ya tsallake ba duk inda ya tsallako inda wurin ya nufa cikin rami ne kawai ba dama shi wai iya tsallaka to the other end can ɗaya ƙarshen ba zai yi ba to ya za a yi da ya ba da wannan shawara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya karba ya haka din to da ya karba sai ya raba mutum goma goma kowanne a basu kadada kaza su je su tona to akwai muhajirai kasa akwai lansaru to anan sai ganin Salmanu ya ba da shawara nan sai aka fara hajjijiyan jan Salmanu kowa ya ce Salmanu namu ne muhajirai suka ce Salmanu namu ne Salmanu minna nanul muhajiru Salmanu namu ne mu muhajirai dan ba dan Madina ba yadda muka hijira muka bar shi ma zuwa yi la za suka ji ai ba ku isa ba Salmanin minna nanul azhar Salmanu namu ne mu lansaru a nan kuka tadda shi tun kan ku zo ma yana nan da haka namu ne dan Madina eh hijiran yayi amma ai anan kuka same shi ana ja Salmanin minna nanul wajin zuwa minna nanul azhar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya su fada duka eh Salmanin minna alal bait Duk ya fi ƙarfin ku gaba ɗaya. ya fi ƙarfin muhajirai ya fi ƙarfin lansaru namu ne nan cikin gida shi ɗan gida ne shi kaɗai ne wanda ba ma balarabe ba ne ba ajame ne amma in kaga ji kansa sharifi ka gani saboda annabi ya bashi ɗan gida ne nan ya mai da shi sharifi salmanin minna ala baiti to a nan wurin sai salmanu ana tona rami sai aka zo wata kamar da ibn mas'ud ya faɗa ki an zo kan wani dutse kudiya aka yi aka yi a fasa ya kifa su aka yi annabi sallallahu aka ce ya rasulullahi gashi inda ka shata mana mun zo mu samu dutse mai tauri ya ki fasuwa kuma ba ma son mu dalla ka shata ka mu bi ta gefe mu bar shi sai ce mu je annabi sallallahu a lokacin kwana uku Jabir ɗan Abdullahi ce kwanan mu uku a dajin nan ba mu ce ba mu sha ba annabi kan ma azumi yake son mu rusani wani azumi da ba su hurba buɗe baki haka ake sadawa kawai a wuce ta zarce ake in an ɗauko to wannan azumin da sallallahu alaihi wasallam ya daura dutse akan cikin sa mai girma alaihi salatu wassalam ya sa abu majanyi na daure ya daure saboda a samu karfin a zahirin lamari of course saboda bashariya sai kaga kamar saboda a samu karfin jiki malaman ta suna cewa saboda kan ruhaniyar sa ta ta rinjayi bashariyar sa ce yasa ya daure da dutse yana daure ruhaniyar kar ta daga bashariya to a takaice dai ya karbi abin fasawa da hannunsa mai girma ya sa hannu ya buga ya fasa sai wuta ya tashi sai ya banta da amma bai banta da duka ba sai ce Allahu akbar wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati huwa as-samiul alim sai ce Allah ya nuna mun inda mutum al'umma ta za ta kai za ta kai har banin hira za ta cika sassu duka sai zake bugawa na biyu alaihi salatu wassalam ya ce Allahu Akbar Allah ya nuna mun inda mu a wato banul hira har can kasan sham har biranen Rome gaba ɗaya Allah ya nuna mun inda nake da ya buga na biyar sarauta ce Allah ya nuna mun kasar San'a inda mulki na jama'a na su har da wurin gaba ɗaya ya sake buga na uku ya rubuta ya ce Allah ya nuna mun kasar Farisa da inda yanki musulunci zai ci gaba ɗaya har inda al'umma ta ci da dukiyarsu duka sallallahu alaihi wasallam to sahabbai suka karba zuciyarsu a buɗe munafukai suna kira suka ce kaji ba dan Allah ka nan fa muna tona rami dan kar wannan wannan kauyawan su sallako su kashe mu wai amma ana mana albishi wai za mu ci farisa da ruhu dan Allah ka ci ka je da ake rena mutane hankali to da suka faɗi haka shine Allah ke ba su amsa ya za ki an mallaki farisa da ruhu da in wannan yan sunni su suna gani yadda wurin yake to ai da wani Allah ya bayyana karfin ka menene imani yake da Allah an a cikin Qur'ani akwai da ta tabbata kiran mu imani ranar ta fito akwai ne hukumi wanda ya kafi rana ba ta fito ba kun bulala da za mu saka ya yi ta azumin zama hukaci ba kafi ne in dai da ranar tana zafi muna sharewa ce ba ta fito ai ba ba kafi ne bane ce wallahi shi bai imani ta fito ba asibitin ma hukata ce kai shi ba malami yake kawo shebarwa a zai imani ai da an ga sojojin da karfin su da komai ai ba ba ba masail na imani bane mas'ala ce kenan ta yaqini kurukuru da shi to ya zama wannan kenan sai ya zama sai wannan aya ta sauka saboda wannan imam muslim yana ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fasa dutsen nan da hannunsa kura na tashi ya rawaito a cikin kitabul jihadi cewa yana maimaita waƙar abdullahi dan rawaha اللهم لولا أنت لما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا صلى الله عليه وسلم shi baya waka amma wannan wakan ta ibnu rawaha ne sahabi da yake nana ta Allah ba dan kai ba da bamu sadaka sallah ba da bamu san imani ba da bamu zakka ba da bamu da bamu zakka ba kafirai sun ce sai mun yi kafiri mu ko mun ce munki munki munki to shine wannan aya ta sako tana ba munafikan amsa da suke cewa wai ya za a ci mada'in na kisra ya za a ci ƙasar rom ya za a ci sana'a ta yaman dauloli masu ƙarfi na duniya bayan muna muna tsoron kafiran makka sai allah ta kulka gaya musu allahumma ya allah malikal mulki allah ya wanda yake bada mulki tutil mulka man tasha ba ma annai muhammad da al'ummarsa da sahabbai ba kana ba wa mulki wanda kaga dama ka taɓa ba wa kafirai manya ka taɓa ba musulmai manya guda biyu annabi sulaiman alaihi salam da namaruzu waɗansu suna faɗin buksu nasar ka taɓa bawa musulmai guda biyu annabi suleiman alaihi salam da zulkarnai su ne muminai biyu kafirai guda biyu da zulkarnai da buktu nasar da namaruzu tuzul mulka man tasha wa tanzul mulka man tasha kana karɓar mulki wajen wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka wanda ka dama wa tuzillu man tasha bi kai kana kasanta daga dama yana ce wal khairu bi yadika wal khairu wal sharru la ilayka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwa sahabbai addu'a saboda ladabi ba cewa sharru bi yadika sai da ce bi yadika al khair wal sharru laysa ilayka saboda ladabi wa Allah wallazi atma yana cewa menene wa za mu rici fa wa yashfi ba da yake ce wallazi yuridni wa yashfi sai ce wa za mu rici fa wa yashfi shi ke daura mun ce barka ne ce a shine wanda in nayi ciwo sai ban lafiya to wannan kenan innaka ala kulli shay'in qadir ya ya Allah kai ne mai iko akan komai da komai wannan aya tana ba munafikai amsa tana ba duk duniya amsa kuma abin ya tabbata zamanin sai nan radiyallahu anhu aka ci daular farisa aka je yadda shi yake cewa sawafihi salmanu wa gadara hurmuzun wa qad mazzaqu alamahu wal kata'iba haka salmanu farisi ya koma gida salmanu bai taɓa koma gida tun da hijira bai koma ba ya fito garin su yana dan gwamna bai koma sai naɗaɗɗen gwamna da Umaru ya naɗa. sai ga Salmanu ya da kasar su yana gwamna ya fito yana dan gwamna amma ba ya fito neman duniya bane yana neman addinin gaskiya ya sai da ransa neman addinin gaskiya amma da yake Allah ke sakawa bai dawo ba sai yana naɗaɗɗen gwamna daga Umaru sai gashi a Farisa ya zo na gwamna sawafi Salmanu wa gadar Hurmuzun wa kad mazzaqu alamu yadda anisa suke mazzaka kitabi مزق الله ملكه وقد مزقوا آلامه والكتائب سلمانو anan yake anan gindin bishiyar kofar gidansa yake biya wa almajiransa na Farisa yace ni ma ba balarabe bane dan nan ne kun ji dalilin fita na nan ban da ba sai yanzu ina nan ina da gwamna suna mamaki Salmanu yace musu albashi na ma wallahi ko Umaru yace sai na karbi albashi sai ajiye musu aikin ba zan karba ba sana'a yake tabur makka ba yake sakawa a kofar gidansa yana saidawa kaga ya saba kalmax da Lenin da da wayannan philosophers din nan masu yada aqidan gurguzu cewa wai wai ya zama wai ma'aikata su suke da iko da da wannan na wato means na production ya zama kowa shi aiki yake samu abin shi babu wai capitalism su sahabbai ba surutu suke ba aikatawa suke shi gwamnan Umaru ba na zai aiki irin na kalmar sana wallafa littafi ba a aikace ne radiyallahu anhu lokaci ko a aikace ne gashi albashin sace ba zai karba ba radiyallahu anhu yana saka takbar makka ba yana saidawa to watar su kuma ta shafi gaji samu daular farisa kuma annabi ya ci za musu jinki da aka haka daga baya ne aka yi ta ci sai daga baka ci ci sham amma ainihin kusan din ita ce daular turkiya a yanzu wato undul me capital capital din turkiya ne yanzu istanbul a lokacin da manzo Allah ya rubuta wasiƙa istanbul aka kai wasiƙar amma yanzu Istanbul sai ta zama ita ce capital din musulunci gwamnan Madinan da Annabi tura wasiƙa ma daga Istanbul ake na doshi sarkin musulmi yana Istanbul to kaga duk an ci wuraren ya tabbata Yaman kuma kowa ya sani daular musulunci ce kamar yadda take ciki wanda zai kuma ta shafi gaisa saboda lokaci za mu tsaya nan Allah Allah ya mana gafara Allah ya ji karmu ya ji kai iyayenmu da iyayenmu da wannan Allah saka shi mu da alheri Allah ya ji gamu sinu za ta rayu da wata albarka ni sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun da wata albarka ni sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mu lamu shi lafiya Allah ya ja masa kwanan sa albarka ni sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi badun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin لا انزل على سيدنا محمد وعلى اله